بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis sha tara ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da talatin ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير إن من تابا ما لينا كان يمنا بياني دنغني دا إرن يند أهل البيت suka fito ƙarara suke bayyana cewa sufa ba sa tare da 'yan shi'a ƙaryen soyayya suke masu abubuwan da suke faɗi a madadinsu to ba suna faɗi ne da yamunsu ba duk abin da shi'a suke danganta ma ahalul baitin rasul to ahalul baiti sun ce su fa ba da su ba Allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda mala yace warawa abu nu'aymin qila lil hasan ibn ali radiyallahu anhuma abu nu'aymin ya ruwaito aka ce ma al hasan ɗan Sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara mashi yarda, innan nasu ya na mutane suna cewa innaka turidul khilafa, kai kana kwaɗayin khalifanci ne. Ƙala sai ce, kanat jamajimul arabi fi yadayya, ai gaba ɗaya ƙwaƙwalwar larabawa ma'ana tukulluman jagorancin al'amuransu, ai a hannuna yake. ni ne shugaban sai da ne ɗarab a karagan mulki mun gano wannan da kyau ko inda sha'awar mulkin nike yi sai in ci gaba da jan zare na ba zan sauka ba yuharibuna man harabtu larabawa a wancan lokacin duk wanda na ce zan yaƙa to za su mara man baya in ci gaba da yaƙar shi wa yusalimuna man salamtu kuma duk wanda na ce na ƙulla alƙawarin zaman lafiya da shi to za su aminta za su yadda da wannan zaman lafiyan da na kulla. Fataraktu haftiga a wajihillah ya ce sai na bar wannan jagorancin gaba ɗaya don in sulhunta al'umman annabi don neman yardan Allah. Wa haƙani dimayi ummati Muhammadin sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama sannan in dakatar da zubar da jinin al'umman annabi. karanta hilyatul auliya juz'i na biyu a shafi na 37 malam alhassan dan sayyidina ali ibn abi talibin yana nuna cewa shi fa ba wai ya sauka da karagan mulki don neman wani abun duniya bane kun ji dalilin shi kuma lokacin da ya sulhu da muawiya ya sauka ya bar muawiya ya jagoranci musulmi gaba daya a ko ina wutan fitinin sai ta mutu ba a ƙara yin ta ba domin yana cewa ya yi sulhu kowa ma ya ce yaron gumu sulhu jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan ya nuna cewa duk wani fitinan da ake kokarin a kitsa a bayan waɗannan bayan Allah na kwarai to kawai wasu 'yan oda ne suke son su kawo maganganun da babu su a musulunci kwata-kwata kuma kana tsammanin da alhassan yana da yaƙinin mu'awiya kafiri ne zai ba kafiri jagorantan al'umman annabi ne wannan ba zai yiwu ba mu'awiya musulmi ne mumini ne sakatare ne daga cikin sakatarorin annabi da ke rubuta wahayi in ya sauka sannan kuma shi ma'awuya kawun mumine ne Allah ya ƙara mashi yarda ƙaulul Hussein bin Ali radiyallahu anhuma a bayan da Malam ya kawo mana maganan Sayyidina Ali da kuma maganan Alhassan sai kuma ya biyinta da maganan Sayyidina Hussein Allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda kana ya ƙulu fi shi'atul iraq sayyidina hussein ya jawabi mai gamsarwa dangane da 'yan shi'an iraki alladina katabuhu waɗanda suka rubuto mai wasiƙan cewa su zo zai ma za su mara mashi baya wa wa'aduhu bin nasari suka yi mai alƙawarin cewa kai muna fa tare da kai kuma za mu taimake ka hakkai nasara sun matafarraƙo anhu lokacin da ya taho sai da suka ga ya zo karbala sai suka watse suka bashi baya wa aslamuhu ila a ada'ihi suka bar shi a hannun maƙiyan shi mun gane har aka zo aka yi mai kisan gilla da 'ya'yan shi da 'yan rakiyan shi da iyalan shi baki ɗaya to lokacin da suka suka rubuto mai wasiƙa bar ku ji abin da ya ce Allahumma inna ahlal iraqi garuni garuni lalle mutanen iraqi sun yaudare ni wa khada'uni sun man shigo shigo ba zurfi wa sana'u bi akhi ma sana'u irin abin da suke ma dan uwana haka suke man kun gano wannan da kyau ku Allahumma alaihim amrahum Allah maɗaukaki watsa al'amarinsu baki ɗaya, ya Allah ka watsa al'amarinsu baki ɗaya, wa ahsihim adadan Allah maɗaukin sarki kai musu kisan gilla, kai raga-raga da su. Kun ga abin da ke faruwa a Iraki yanzu, wannan addu'a ne ta Husaini. Jama'a mun gano wannan da kyau ku? Addu'an Husaini ne, ko Amerikawa ba su zo, ko Saddam bai yi ba, ko abin da ke faruwa yanzu abin bai faru ba nan gaba sai ya faru kuma haka zai ta faruwa ila kiyamis sa'a har sai sanda suka tuba daga wannan zaluncin da suka yi su ne suka kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma da yake in shi'a makirai ne sai kuma suka kala ma yazidu suka ce wai yazidi ne yayi yazidi da ke sham shi ya zo kufa ya kashe husaini jama mun gano wannan da ku kuma su da suka rubuto wasiƙan Hussaini ya zo me yasa ko mutum ɗaya a cikinsu ba a kashe ba ina fatan mun gano wannan da kyau me yasa ba sun ce za su taimake shi ba ina taimakon shi yasa ya buga masu wannan addu'a mai ƙarfi gashi kuma tana ta bin kansu tana dumurmusa su Allah ya sa mu dace awradahu adh-dhahabi fi siyar al-hafiz adh-dhahabi ya kawo wannan bayani a cikin siyar alamin nubala a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da biyu. Sun makana natijata gadarihim, Malam ya ce sakamakon wannan yaudaran da suka yi ma Husaini wa khizlanihi da kuma juya mai baya su watsi su koma su zama ba su tare da shi da suka yi. Malam ya ce lahus shahaduhu wannan shi ya haifar da shahadan da Sayyidina Husaini ya yi. wa huwa wa ammatu man kana ma'ahu min ahli baitihi da shi da mafi yawancin iyalan gidan shi dan dama fa a wannan lokacin gaba daya Yazid ke da shauka kun gano wannan da kyau ku to a daga Makka da shi Husaini ya taho har ya zo Kufa gaba daya jama'a bai fitar da kowa saboda sojojin gaba daya da ƴan kowa ma na Yazidi ne to sai da ya zo nan ai alkawari suka yi mai cewa ya zo za su yi mai mubaya'a sai a ɓalli kuna fahimtar wannan da kyau ku da su ga abin ba zai yiwu ba don su faranta ma gwamnati mai ci rai sai suka yi ta'addanci sai suka watse su manyan sai suka bar tara gutsa sai suka make Hussein suka kashe shi kun gano wannan da kyau ku sai aka ce ai sojojin Yazidi ne waɗanda suke kara kaina akan iyaka su su gagayyen Husaini sai suka kashe shi maka fa a lokacin yazidin in yaƙi yake sanye a ciki zai iya zuwa ya kama husainin ai ina fatan mun gano wannan da kyau duk da a wancan lokaci tana ƙarƙashin jagorancin abdullahi ɗan zubair ne ƙarfin soja da yawan mabiya da tattali da komai a lokacin gwamnatin yazid ta fi gwamnatin abdullahi ɗan zubair ƙarfi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace tarihin abin da ya faru a wannan lokaci gaba ɗaya bayan rasuwar manzon allah da duk waɗannan yaƙe-yaƙe har zuwa kashe sayyidina Husaini da abubuwan da suka biyo baya da izinin Allah za a zo a tattauna ma al'umma su ji gaskiyan menene ya faru Allah ya shiryar da mu Malam ya ci gaba da bayani da cewa ba'ada an tafarraqa anhu ha'ula'il khuna bayan da waɗancan maha'inta da suka yaudaro shi ya taho suka ɗaɗe suka bashi waje fakana maqataluhu radiyallahu anhu musibatan azima haƙiƙa kashe sayyidina husaini ba ƙaramar hamshakiyar musiba ba ne wa ma'asatan jasima sannan abin damuwa ne da kaice-kaico mai girman gaske ya tafattaru laha kalbu kulli musulmin wanda take tsaga zuciyar duk wani musulmi ta walla kibaraha ha'ula'i shi'a waɗannan 'yan shi'an da shi sayyidina Hussein ya yi masa baki su ne waɗanda kuma suka ɗauki jiki al'amarin kashe shi Hussein da kansu. Sun mai yuzhiruna liyauma Mala ya ce abin kunya 'yan shi'a ba kunya ba tsoron Allah, wai kuma a yau suna bayyana ta hassurahum wai na damansu. Mun gano wannan da kyau ko da hasaran da suka yi wa nadamuhum da nadamansu ala maqtalil Hussein akan kashe Husaini da suka yi bi iqamati tilkal ma'atimil mubtadi'a ta hanyar tara wannan tararruka da suke na bid'a fi yawmi ashura a lokacin ashura fi kulli sanatin a kowane shekara wai suna nadaman abin da ya faru ne amma saboda sharri kasan dokin mai baki ya fi gudu sai suka ɗauki ƙazantan wai to bar a yarfa ma Husaini a yarfa ma Yazidu a ce Yazidi ne yayi amma fa wannan taron da suke taron bakin ciki ne suna dukan jikin suna zubar da jininsu wai Allah ya kalli laifin da suka yi fa ya yafe masu amma kai jahili ba ƙauye cin da baka san hakikanin al'amarin ba wai suna zubar da jini ne yadda jinin Hussein ya zuba wallahi suna yi ne wai Allah ya kalli jinin su na zuba fa ya gafarta masu zubar da jinin Hussein da suka yi amma ana tafi kuma ana hada abin da ƙarya cewa ga wanda ya suna zagin bayan Allah wanda ya zidu bare kubatacce ne bai ma san an yi ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malin ya ce qabbahumullah Allah ya muna na fusakunsu ma akraba da'awahum wannan wani irin mugun da'awa ne nasu fi wilayati ahlul bait na cewa wai su suna tare da ahlul bait wa a'azama gadarahum kuma ba abin da ya kai wannan muni da girman ya wa khizlanuhum lahum da kuma tabar da ahlal baiti da suke su suka yaudaro su suka zo suka kashe su kuma suka zo daga baya kuma suna cewa wai ga waɗanda suka kashe su kalli man kalli rashin kunya irin na shi'a malam kuma ƙauyawa da yawa sun yaudari sun je sun bi wannan addinin in ka taba sai su ce wai wallahi tallahi muna tausaya majikan manzon Allah ne tambayin su waɗanda suka ce ku zo ku shiga wannan addinin sun gaya muku wanda ya kashe jikan manzan Allah ƙariya suke yi in maganin tsinuwa ne duk wanda da hannun shi wajen kashe sayyidina Husaini Allah ya tsine mashi albarka akwai wanda ke tsoron haka ne kowaye amma in dan shiya ya san abin da yake yi ka kun ce amin na rantse da Allah dan shiya ba zai ce amin ba ka ce Allah ya tsine Allah shiru zai dan shi ya san wanda suka yi to amma in yau ne aka gayyato ka ka zo ka shiga cikin zanga-zanga saboda hakimin ƙauyenku ko dagaci ko mai unguwa yana ma barazana ko kana cin bashin mutane kana kin biya ana zuwa ana ɗauko maka 'yan sanda ka je ka shiga shi'a to ba za a gaya maka wannan ba don dama mafi yawancin ƙauyawa sun shiga ne ɗayan biyu ko don in sun ɗauko rigima za a ɗauko kabbara ana Allahu Akbar za a je a yi jihadi ana wani tsalle-tsalle kuna fata mun gano wanda da kyau a je a yi barazana a fadan hakimi ko a yi barazana a fadan dagaci ko a yi 'yan sanda barazana haka ne kawai sai ba kawai ya shiga kafin ya farga an dumiya cikin kafirci ko kuma dama ɗan iska ne yana son halattar mai zinace-zinace da damfara da cuta da ƙarere da ha'inci kawai sai tsallan baɗake kawai sai ya shiga ina fatan mun gane kafin ya farga an dulmiya shi duniyan kafirci me yi a cikin shi'a menene ga jaba ballanta na roman jaba Allah madaukin sarki ya kiyaye ba komai a ciki sai kafirci da zandaka ƙaula Ali bin Hussein ga maganan Ali ɗan Hussein rahimahullah. Malam ya ce cewa sabata anhu annahu ƙala ya tabbata Ali ɗan Hussein yana cewa ya ahala Iraq ya ku mutanen Iraki, ahibbuna hubbal Islam, in za ku so mu ku so mu soyayya irin yadda Musulunci ya tsara. wala tuhibbuna hubbal asnam kar ku so mu so irin da ake ma gumaka fama zala bina hubbukum soyayyen da kuke riya cewa kuna mana bai gushe ba hatta sara alaina shainan har sai da ya rikide ya zama aibi da cin mutunci da ɓatanci gare mu wannan soyayya naku soyayyan banza ne ba mu ƙaunar wannan soyayyan naku in za ku so mu ku so mu so irin na musulunci kar ku so mu so irin na gumaka haka annabi ya tara mutane ce la ta tsoro ne kakkwar mutane da yabo kama atsaratin nasara bin maryam kama yadda kiristoci suka kuzuzu ta ɗan maryama da yabo ku ce bawan allah kuma manzan allah ku tsaya nan ya yi shi ne jikan shi yake faɗin haka ga waɗanda suke ƙaryen soyayya gare shi wannan hadisi akhrajahu lalaka'i allamatul lalaka'i ya fitar da shi fi sharhi usulul da ahlus sunna mujalladi na bakwai lambar matsala na 1397 wa auradahu abu nu'aymin fil hilya a juz'i na uku shafi na 137 wa dhahabi fi sihar a mujalladi na hudu shafi na 390 Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi wa anhu rahimahullah annahu ja'ahu nafarun min ahli al-iraq wasu mutanen iraki duk tsayen nan fa daga iraki aka shuka ta domin shi abdullahi ɗan saba al-yahudi lokacin da ya tafi ai iraki ya fara zuwa in aka ce iraki akwai wani unguwa iraki ne basara da kufa da sauran waɗannan garuruwan su ne suka haɗu suka yi mai iraki kamar ka zo najeriya ne akwai wata unguwa a najeriya ne sunanta najeriya kun gano wannan nake ko ba kaduna da kano da lagos da enugu da port da kaza su ne suka haɗu sai suka mai da wani abu sunan shi najeriya to haka iraki take to shi ne yake cewa ko mutanen wasu mutanen iraki ne suka zo wajen shi faƙalu fi abi bakarin wa umara wa usman suka faɗi maganganun banza na cin mutunci da ɓatanci ga sayidina abubakar da umar da usman allah ya ƙara masu yarda falamma farago ƙala lahum yayin da suka gama zage-zage da tsine-tsine da cin mutunci da ɓatanci tsaf to sai buɗe baki sai ya ce da su ala tukhbiruni antumul muhajirun al-awwalun shin ku ban labari shin ku ne waɗannan waɗanda suka yi hijira na farko farko alladina ukhruju min diyarihim waɗanda aka fidda su daga gidajensu wa amwalahum aka raba su da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wanda sun fita sun haƙura da dukiyoyin da garuruwan da dukkanin mallakansu don neman yardan Allah da fadalan shi, wa yansuruna Allah wa rasula kuma cikinku ne waɗannan da suka taimaki Allah da manzon shi, ula'ika humus sadiqun Allah ce, kaga waɗannan su ne masu gaskiyan komi, su ne wanda suka gasgata komi sabon manzan Allah kenan. Shin ku ne? Kalula suka ce, Kala sai ya ce fa'antumul ladina ta bawa uddara wal imana min ƙablihim, shin ku ne waɗanda gidan imani na Madina su suka mallaka, imanin ma sun mallake shi gaba ɗaya tun kafin zuwan masu hijira, yuhibbuna man hajara ilaihim suna ƙaunan duk wanda ya hijira zuwa gare su, wala ya ji duna fi su hajatan min ma'oto kuma ba sa jin suna da buƙatawa dangane da duk abin da suka bayar wa yu'thiruna ala anfusihim sannan wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita wasunsu akan kawunansu walau kana bihim khasasa ko da abin mallakansu ne kuma suna da sha'awan shi wa man yuqa shuhha nafsihi duk wanda Allah madaukin sarki ya raba shi da azababbiyar rowan nan da ke kanta a rai fa ulaika humul muflihun lalle waɗannan ne waɗanda za su dace da babban rabo shin ku ne waɗanda Allah yake yabo ɗin nan ƙalula suka ce ba su ba ne ƙala sai ce ashhadu annakum lastum min alladhina qala Allahu azza wa jalla kuma ina ganin ba ku daga cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ce walladhina ja'u min ba'dihim waɗanda za su zo a bayan su almuhajirun da al'ansar ya ƙuru na fasa rika faɗin rabba na lana Allah ka gafarta mana wali ikhwani na ladina sabakuna bil imani kuma ka gafarta ma ‘yan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah karka sanya gilli da kiyayya a zukatanmu dangane da waɗannan da suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah kai mai tausasawa ne ko mai jin kai ne kaga su lastum min al-ir wala min an-nafir ba su daga cikin magada magabata kuma ba su daga cikin ‘yan baya su tsinannin garke ne kawai. Shi yasa wannan ya ishe ka duk wanda ya zo zai zagi ba ma sahabi ba, kai wanda kake zaune da shi a zamani ɗaya. Yana buɗe baki ya ce zai haɗa kai da kai kan zagi da ɓatanci, ka tsaya kai mai irin wannan ƙuran. Ina fatan mun gano wannan da kyau, ka tsaya kai mai wannan ƙuran. Mun ji wani mun ga kuskuren shi don mun ga aikin da ya yi, kai mai kai yi. ina fatan mun gano wannan da kyau me kai ko mutane ba su ma addini ko ba sai kokarin bata shi kuma sai mutane su ce wa ya kamata a saurare su a saurare su ce me ko mun gano wannan da kyau a saurare su su ce me ba abin da suka sani ai Allah madaukin sarki ya sa mu dace yana gama faɗin wannan magana ce ukhruju ku tashi ku fita fa alallahu bikum Allah ya tsine muku albarka kajin da yake mai yan shi'a fa suna za su fara maka maganan banza ka ce shin dan shi'an yanzu ma fa in yazo ka ce kana daga cikin waɗannan muhajirai na farko waɗanda aka fidda su daga gidajensu da dukiyoyin suna neman falala da yardan Allah Allah ne fa ya ce ba su suka faɗi ba Allah ne ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Allah da kanshi ya ce wa yansuruna Allah wa rasulahu Allah da kanshi ya ce ulaika humul sadiquna da kanshi fa ba matsa Allah aka aka mai barazana ya faɗa haka ba kuma ba hadisi ba ne ballantana ce wanda ya ruwaito shi bai inganta ba ayan alkur'ani ne Allah yake faɗi a kansu abubakar da umar da usman da ali da sauran sahabbai gaba ɗaya wai sai mutum ya zo tsinannen halitta bakin irin ba ƙauye jahili wai sai zo yana zagin waɗannan bayan Allah wanda su aikinsu da komi nasu saukakke ne daga rabbul izzati wal jalali Allah ya saukar da abin shi da kanshi amma sai a zo ana zagin waɗannan wai har kana ba da kuɗinka har kana jin daɗi wai har kai ma kana daga cikin 'yan zage-zagen sai an gama kanta maka wannan kawai sai wani katon daƙiƙin jahili majahannamanci bai tuba ba wai zai ce wai Allah ta kiyaye faɗi wannan ko kuma ya ce ba da'o kawai Allah da kai shi ya ce mutanen Madina su ne alladina tabawwa udara wal iman yuhibbuna man hajar ilai Allah da kanshi fa amma sai a ce wasu abai har suka mutu waƙin junan suke yi kuma Allah ya ja kunnun duk wanda zai zo bayan su ya ce me walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman suwa ƴan uwanmu da suka riga mu imani suwa ne Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan suwaye Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina rusulihi waɗannan yan shi'a ko sabon manzan Allah suwane ne Allah ya ce falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna su ko sahabbai suwaye Allah ce kad aflahal mu'minuna ya lissafo ayyukansu da ƙarshe ce ulaika humul warisuna innal firdausa hum fiha khaliduna su ko sabon manzon Allah suwaye Allah ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna walladhina yu'minuna bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سو كو صحابان منزن الله سو نيني الله مدوكين سركي يچه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سو كو صحابان منزن الله dan menene ake muku karere ake zagin bayan Allah na kwarai sai ku ja baki ku shiru har kuna masa karan wai a zo a hada kai da wani dalili da wani zindiki arne kafiri za a hada kai na zagin waɗannan bayan Allah sahabi fa saboda gata dan lelan manzon Allah Allah madaukin sarki in fa ya laifi in sahabi ya laifi shi saboda tsaban gata fa saboda tsaban gatan sahabi shi ba ma shi ke istighfari da kanshi ba manzon Allah Allah yake cewa yayi فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات Allah ya sa dai ana yara an yi, ko ko yawo ake ana ƙwallo, a je a bincika fa'alam ka san annahu la ilaha illallah yanda ka san kalmar shahada gaskiya ne yanda ka san umarnin Allah ne a tabbatar da ita to fastaghfir li dhanbika ka roƙa ma kanka gafara walil mu'minina wal mu'minati sannan mu'minan matansu kai musu istighfari annabi yayi ko bai yi ba ya umartu da umarnin Allah ko bai umartu ba Allah ya ce fa bima rahmatin minallahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله محل شاد مني فاستغفر لهم فبما رحمة من الله ai wai zaman annabi da sahabbai wannan wai wani irin majin kai ne na Allah linta lahum ka zama mai tausasawa gare su walau kunta fazzan galizal kalbi da ka zama mai ɗacin hali da kaushin ɗabi'a lamfaddu min haulika duk da sun watse sun baka waje saboda sabon ba ɗabi'ansu ba ne saboda haka in sun yi ba daidai ba to fa'afu anhum yi masu afuwa wastaghfir lahum ka roƙa masu gafara kuma ma saboda su mutanen kirki ne za ka ce wa shawirhum fil amri duk abin da za ka yi ka nemi shawararsu annabi ya yi isi farin can ko bai yi ba sai Allah ce laƙad taballahu alan nabi tabbas Allah ya karɓi tuban annabi wal muhajirina don ma kana tsaya lissafi shafi kare ya ɗauke sai aka ce duk wanda ya hijira an karɓi tuban shi in ma ya taɓa laifi an karɓi tuban shi wal ansar da duk wani balansari Allah ya karɓi tuban shi, kaf, alladina taba'uka, waɗanda suka bi fi sa'atul usrat a yaƙin tabuka, min ba'adi ma kada ya zigu ƙuluba fariƙin minhu lokacin da aka samu zukatan wasu ya nemi ya ɗanyi rawa. Allah ya dawo da su kan hanya, kaga wani irin gara ɓasa wani irin ikon Allah yaƙin tabuka alibeje ba. ina fatan mun gano wannan da kyau yana gida sai da kamo hanya da Allah ya saukar da wannan aya annabi ya ji burusu sai ya ce ya Allah akwai wasu mutane mu muka ba su aiki a Madina masirtum masira babu tafiyan da za ku yi wala qata'atum wadiyan ko ku ketare wani rami ko wani kwazazzabo illa wahum ma'akum face suna tare da ku wa fi ruwayatin illa sharikukum fil ajari face suna tarayya da ku cikin lada habisahumul uzuru uzuri ne ya tare su mun gano wannan abubakar da umar da usman da sauran sabon da waɗannan 'yan baya ga dangi ke ƙi su sun samu gafara da nassin aya sai da na ali da 'yan uwan shi wanda suke zaune a garin madina sun samu gafara da nassin hadisi jama mun gano wannan da kyau ko amma duk abu ɗaya ne shi yasa su sa falalansu a cikin alkur'ani kawai abin da zai zaune da kai lafiya ka gane zalika fadlullahi yu'tihi man yasha shi sahabi fa in yayi laifi ko istighfari in bai yi ba Allah sai ce ya gafarta mashi innal ladina tawallaw yawmal taqal jama'an waɗanda sau guda uhudu lokacin da aka zo aka haɗu sai ce inna mastazallahum shaytanu shaydan ne masu makirci bi ba'd ma kasabu saboda wani abin da suka yi sai ce me walaƙada afallahu anhum tabbas Allah ya masu afuwa duk sabin ya laifi Allah ya yafe mashi amma ‘yan shiya saboda makiya Allah sai su ce wai Allah daga baya ya fasa tambaya anan kawo mana ayan da ya fasa ina fata mun gano wannan da kyau ka kawo ta in ku an yi asaran kuɗin laraba ne sai mu ji ko mun gano wannan da kyau ko don waɗanda iyayensu ba su yi asaran kuɗin laraba ba suna iya karanto ayan wanda kuma an bashi zuwa yake ya sai kulora ko hanjin ligidi ko kalallaba ko ya sai kaza to wannan ba zai iya karantowa ba za ga yana dibi-dibi ina fatan mun gano wannan da kyau ba za ta karantu ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace ka san da yawa in an ba su kuɗin zuwa suke su sai wannan kalwa da shi a je a sassi irin waɗannan abubuwan na bakin hanya a je a sai ɓallukwabo ko kanwan shagari ko ɗan tama tsitsi kun gano wannan da kyau ko haka shi sa yanzu gaba ɗaya ƙur'anin bai karantuwa saboda iyaye sun yi asarar kuɗin tara Allah ya saka musu Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan fasbanaka Allahumma wa bihamdika shahada an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum